الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da fataya mu farin ciki da muka sake wannan halittar wannan waje da ta albarka na masjid kan abar aliyu ya musa wanda ya garin shi su wanda fi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan lada a cikin zan harbarsa fatan mu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara fara ma wannan da shi haka alkhairi domin mu sami yarda Allah aiwa na wata yau zumunci ya yawa ji a wani abin sha'awa har ina saka mana albarka amma yau ba zumunci ya ba kawai sai mu zo da wata magana zumunci ai hakuri da mutuwa in zuwa a cikin masallaci ba daidai ba ne dukkanin zumunci a yi shi a wurin masallaci masallaci ma a yi abin da Allah ya ce a yi kuma ya hayaniyar yara ya yi yawa da yara suna makaranta yanzu yara sun yi wa sun fara wata mu rika kulawa kada a cikin lokacin da wanda ya yi ce ana da su ba ba su ba ya wani sun kusa da su kusa da ke yaran motsa da su rashin suru ya yi sun shi ne ba ba za ki yi kar sabon da ake garba kuma ya ke cika wani yanki da sun sabon da ake zuwa a yi aiwatar kwara ya wuta sai da kusa da rani ba na ana ba da hali bai hali da masalacin ya zama da yi ma a ba kusa ba mutum yana azumi ba ya kuma idan yana yawan zuci da yawa zuciwa ya ke bai wa ana mutum suna so ya yi ba mu koya kan mu ba su ake kan zuwa a matsayin mu na manya mata mu da ya yi al'umma. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da gaisuwa ga manzansa sallallahu Alaihi wasallam nake ƙara gode masa a mataki na biyu wajen ba mu dama da zarafi na halartar wannan majalisi mai tarin albarka mai ɗimbin tarihi. Allah ta'ala ya taimake mu niyyar da muka fito domin ta ya amince mana mu amfana da abin da muke sauraro ya amince mana mu amfanar da abin da muka saurara hakan ba zai samu dama ba har sai mun samu haɗin kanku wajen yin shiru da kuma bin tsarin controlling na yara kamar yadda malama ta faɗa an yi hutu yara sun samu kansu to amma yana da kyau idan za ka tafi da yaro masallaci dama ka gaya mishi masallaci za mu ji sau da yawa ko a masallacin juma'a nakan ga mata sukan je da yara sai ka zai uwar tana baya ta bi sahu amma yaran suna ta karfiya suna ta surutu ko kuma ta je tana zo ka zauna zo a kafin ki fito ne zaki gaya wa yaro in an je masallaci ba a surutu ba a kaza ba a kaza in kika sake ana hudu ba kina ta bayanin wa yara zaki iya rasa sallar juma'ar ma baki sani ba domin ba a yin surutu lokacin da liman yake hudu ba kuma da dama kurakuran da mata suke so suna son tafiya da yara wajaje na neman lada amma ba su iya tafi da su yadda za a zama an samu amfanuwar ba da Allah mata mu koya wa yara ladabi na zaman masallaci Allah ta'ala ya taimake mu a ƴan uwa mata mu ƙara tunowa da cewa wa'annan tsadaddun kwanakin ne fa wa'anan manya-manyan kwanakin ne fa wa'anan kwanaki masu darajar ne fa suke ta shuɗewa muka ambace su da cewa goman ƙarshe yanzu ya zama saura nawan ƙarshe da Allah ana tafi ana tafe kafin mu dawo wannan kujerar zancen rufewa ake sai ran litinin mu dawo ko kafin mu dawo karkare karkarewa ne ya rage mana yar uwa ki ƙara zage dansu ki ƙara kyakkyawan niyya akan aikin ki ki ninka kuma aikin a wa'annan kwanakin ne Allah yake jarabtar mu da kasala da nauyin bacci da kuma wasu irin schedules da muke ganin bamu gama ba a tafi kasuwa a tafi irin kawai mata a wa'inan kwanakin kawai a shagala suke da abubuwan da yake gabansu wallahi shaidan ne yake kawata muku hakan a zuciyarku duk abin da zaki wallahi ki yi shi da rana daren mai tsada ne yar uwa tun daga magarba faduwar rana ya shiga kenan ba kuma zai wuce ba sai alfijir ya keto to duk abin da zaki ki yi shi da rana kwanakin suna da daraja kamar yadda Allah ya ambace su Allah ta'ala ya taimake mu mu riski wannan dare mai alfarma ya taimake mu mu dace da wannan dare mai alfarma ba kawowar rayuwarki ne zuwa ga daren samunsa ba dacewa da yin ibada karɓaɓɓiya a cikin daren shine samun daren ba kamar yadda wasu suke cewa an an gan shi za a yi mafarkin kaza za a ga kaza za ki ga an yaye miki wai har makanna jin ake ganowa ko sai a yaye miki gaban ki hango har maka fili kadai wartal a wannan duk fada ne ta mutane idan har Allah ya datar da ke da daren zai sa miki karsashi na yin ibada ba za ki ji ma kasala a tare da ke ba za ki ji shauki na ibadar a zuciyarki gabanki za su sake in kika ji kina jin kasala wallahi shedan ya rabe ki Allah bai kinye wa kowa samun wannan daren ba sai wanda shedan ya jarabce shi Allah ta'ala ya tseratar da mu da sharrin shedan domin Allah ya gaya mana shedan makiyi ne mu rike shi makiyi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يعمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhan nas, ya ku mutane, kulu min makil ardi halalan tsayiban, ku ci daga cikin ƙasa dukkan abin da aka halatta muku daddaɗa ko tsarkakakke. Cin tsarkakakke yana samuwa ne ga irin aikin da shi mutumin yake yi. Mutum baya samun tsarkakakken abinci sai ya tsarkake ciniyarsa ya tsarkake hanyar samunsa. uwa daga cikin sana'arki, daga cikin sana'ar mijinki, kya iya samun tsarkakakke, kya iya samun mummuna. Allah ya ce, Kada mu yadda mu ci, har sai daga cikin tsarkakakke. yanwa mata mafi akasarin mu muna kasuwanci a cikin gida wanda zamu ga karamin kasuwanci ne dan auna auna na mata dan daure daure na mata daga ciki ki tsaftace neman ki ki tsaftace neman hanyar neman samun ki ina ga satin na farko a Ramadan aka yi wani kame da ba a taɓa yin irin shi ba kamen menene kwanan awun masu kasuwanci kwanan awu na kasuwa da ake awo da shi. Shekaran jiya sai na jimala yana cewa har yanzu biki magana akan zancen awo ba, mata ma fa suna awo nan a cikin gida kuma da irin wa'inan kwanukan da muka kama a hannun maza. To gashi sai muka zo gaba. Dama na fi so kamar Allah ya bujiro mana da magana sai mu sharhi a kanta. Ya ce mu ci daga tsarkakakke to yaya za mu samu tsarkakakke? sai mun tsaftace neman mu kenan in kina awun fulawa a gida yar uwa awun gero a gida duk abin da kike sayarwa yar uwa ki tsaftace awun ki kada ki zama kin ɗauki kanki kina tunanin duk kowa wawa ne ke ce kawai kika san daidai idan an kawo miki awu daga makota kwano biyu kwano uku na gero za su sayar domin biyan buƙatar rayuwa na farko ki karya darajarsa saboda kin san a jikkata suke duk yanda kika yi dole su karɓa sannan ki auna shi a walakance ki kankan da awu amma ke in an zo saye gurinki kullun awon ki makota suna jaje kullun awon ta wallahi baya cika wannan yana daga cikin hanyar cin haram dole mu tsaftace neman mu mu tsaftace samun mu sannan masu kasuwar zani duk wata ta zikata da ɗaya a tabbata a ƙarƙashin akwati dubu biyar ta saya dubu shida ta saya in ta ɗauka ta aika miki da Allah ki saya za ta yi wa wani magani abu na farko da za ki fara saya dubu biyu da ɗari biyar babu masu karya wa mata darajar kaya da cin zarafin kayansu kamar sun yi sata wallahi sai mata masu sai da kayayyaki a gida ku ji tsoron Allah ku yi ƙoƙari ku nemi halal tsarkakakke don gina tsokar jikinku da nama tsarkakakke. Allah tsarkakakke ne baya karɓa sai mai tsarki. Kuma duk siffar da kika cika ta karɓar addu'a, Allah ba zai karɓa addu'ar ba matukar kina cin abincin da ba tsarkakakke ba. Allah ya ambaci wani namiji a cikin wani hadisi, ya ce, Asha Akbar, mai yawan datti da yawan kura siffa ce ta matafiyi annabi ya gaya mana matafiyi ana karban addu'arsa a lokacin da yake tafiya yace to gashi nan da siffa ta matafiyi yace mudje daihi ila sama siffa ce ta karban addu'a nan ma ka daga hannunka lokacin da kake yin addu'a yace ya daga hannayensa zuwa sama sannan ni siffa ce ta a karba addu'ar kina ya rabbi ya rabbi Allah ya alƙawarin kika ambace shi da wannan sunan zai karba yace yana ce ya rabbi ya rabbi amma me yace yace fa anna yastajaba lahu ta yaya za mu karba masa me yasa ba za a karba masa ba yace wa mad'amuhu haram abincinsa haram ne wa mashrabahu haram abin shansa haram ne wa guziya bil haram yayi guziri da haram yace fa Allah ya sajaba lahu to ta yaya zamu ansa masa addu'ar gashi dai ya cika sharuɗan addu'ar amma kuma ya bi wancan hanya ta cin haram so ƴar uwa mace in kin san akwai badakalar kasuwa a gidanki ki tsaftace ta don wasu suka ce idan kika cika yawan addu'a ga ki da yawan sallah yawan azumi kuma kina ta roƙon wani abu kwallo ɗaya biki kin samu ba ki koma ki bibiye hanyar cin abinci domin cin haram yana hana Allah ya karɓa addu'a Allah ta'ala ya datar da wala tattabi'u qudwat shaytan kada ku bi hanyoyi shaytan inna innahu lakum aduwwun mubin domin shi shaidan maƙiyi ne bayyananne tun baka zo duniya ba yake kyamatan yanda zaka zo ka ba Allah yake tattalin yanda zaka zo mi ka bi hanyar da shi ya bi don ku taru ku tabbata a cikin wutar jahannama saboda haka duk yanda zaki hanyoyin shaidan a guje su inna ma ya amurkum bis su'i wal fahsha shi shaidan yana umartan ku da ayyuka na zunubi da alfasha shi ne yake hakaito miki wani abubuwa da za su zama kin kagi wani tunani da zai saba wa Allah subhanahu wata'ala kuma shi ne yake saki wani aiki da zaki wanda zai saba Allah subhanahu wata'ala wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu sannan da faɗin wani abu daga Ubangiji kuma alhali baki da sani a kayi. A wannan kuma maluma suka ce, faɗin abu ba da ilimi ba kuma ka ce daga Allah. Akwai misalansa a gurin iyaye mata. akwai wa'azuzzuka da za mu dinga yi wa yaranmu na yau da kullum Allah baya son kaza duk wanda ya kaza Allah zai mar kaza to kada ki faɗi abin da baki ji daga Allah ba kuma baki ji daga annabi ba kada ka haikaito abu da kanka ka kuma ce ayar Allah ne ko hadisin annabi ne duk abin da zaka faɗa na hikima kana iya faɗa don fahimtar da yaronka ko yarinyarki amma kada ki ce Allah ne ya ce matuƙar ba aya ba ne kada ki ce aya ce duk abin da za ka yi ka yi shi bisa abin da ba za ka cutar da kanka ba kuma ba za ka cutar da addininka ba don gudun kada neman yabo ko neman suna ya sa ka wasa a wani bayanan da bai zo miki a littafi ba bai zo miki hadisi ba Allah ta'ala ya samu dace
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu idan aka ce musu su bi abin da aka saukar daga Allah subhanahu wata'ala ma'ana Qur'ani da sauran littattafa da suka zo daga Allah subhanahu wata'ala a lokacin da aka musu wannan umarnin su kuma sai su ce qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana a'a ba haka bane mu muna bin abin da muka samu iyayenmu a kansa har yanzu har gobe har jibi mata akwai masu cewa mu a gidanmu ba a ɗaukan azumi sai an ga wata kuma ni ma ba zan ɗau azumi ba sai na ga wata ko mu a gidanmu ba a sai ka kawo wani wani abin da ba shari'a bane kuma gidanku ka taso kaga ana yi yanzu an gaya miki Allah subhanahu wataala bai ce ba sai ki ce ke a gidanku kin ga haka ba hujja bane Allah subhanahu wataala yace in har irin wayannan bayanan suka gifta ta bangaren ki kika san cewa ba daga Allah subhanahu wataala gidanku suka samu waccan dabi'a da suka dora kansu akai ba to ke ki kokari ki kauce mata in kina da karfin halima ki yaƙe ta har a cikin gidan naku ki kafa abin da annabi ya faɗa ko wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa da dama kowa da irin al'adar gidansu kowa da kofar gidansu haka ake cewa ko to waɗannan ƙofar gida da ake faɗi mu yi taka tsantsan da bibiyan irin wannan al'adu duk wani abin da ba shari'a bane yar uwa kada ki kagan ma mutan gidanku ki ajiye shi ki dinga cewa ke dole sai haka zaki kina bibiyar sunnar da kika gani a gidanku alhali ba sunnar manzo bane yace awalau kana aba'uhum la ya la yaqiluna shay'an wa la yahtadun shin baki sani ba su mutan gidan naku ba su hankalta ba ba su hankalta game da wani abu ba ma'ana su ma ba su sani ba abinda suka ɗaura akan jahilci ne abinda suka ɗaura akan fasikanci ne abinda suka ɗaura akan saban Allah ne kuma kin zo kin rike kin kama gamgam ke babanku baya kaza ke mamanku ba ta kaza kina rike a kansa bayan gashi an ce miki kuma annabi me yace Allah me yace saboda haka dole ne 'yan uwa mu juya kanmu mu canja kanmu kada mu yi sai Allah ne yace mu kada mu bari sai Allah ne yace mu bari duk abin da aka ce miki hadisi ne aya ne yi kokari abu ɗaya dai da zaki shine tabbatar hadisin ne don gudun masu kagan labari kamar yadda za aka faɗa mana akwai masu ƙagen hadisai su faɗe su wanda ba su zama sun sahihanta ba amma in kin samu hadisi ya sahihanta to yi ƙoƙari kawai ki bar abin da da kika shina na daga iyayenki imamu mali yake cewa duk abin da kuka gani a littafinmu ya yi daidai da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to ku yi iya ƙoƙarinku ku bi shi duk abin da kuka gani ya saba wa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to ku bar mana kayan mu ma'ana kenan su ma kuskure suka yi idan imamu malik zai yi kuskure yadda zai yi kuskure kuma in kin ga kuskuren sa ki bar masa kayansa dan Allah mahaifinki ba zai yi kuskure ba a ina suka samu tarihin musulunci daga wa'annan mutane masu daraja suka samu to su ma suna ce idan an ga kuskure a littattafan su a bar musu kayansu don hakan nan yar uwa ki yi kokari ki nemi ilimi ki kuma yi amfani da shi yace wala ya haka dun ko kuma basu shiri ba ma'ana ko su ma din ba sa kan hanya madaidaiciya suna kan bata kuma ki sai kin bi su a kokari za a yi ke din ki daidaita kuma sai ki kokari su ma ki tsamo su daga abin da kike ganin kuskure ne duk iyaye na gari sun san ke a matsayin ki na ya ba za ki jagorantar da su zuwa ga halaka ba fahimta kika yi na gane baba abu kazan nan da muke kaza kaza kamar da kuskure annabi cewa yayi kaza ko Allah cewa cikin hikima ba a wa manya wa'azi da gatsali ko da nuna an iya sai ki ji uwa tana cin cewa ni jahila ce ayo ni kuma me na sani ko yanzu kun yi karatu ai dole ku dinga kallon mu kaza a'a to kar ki sake ki mata da haka in kin ji haka sai ki sauke harcen ki sai ki bar magana sai wani lokaci kuma da hikima ake wa iyaye wa'azi da hikima ake wa manya wa'azi wasu abokai guda biyu suna tafiya sai suka kalli wani dattijo yana alola kuma alolar irin irin dai wayanda kawai kaman kice mutan kauye su yi ta baje baje babu tsarin nan suna so su gaya masa yanda ake alola kuma suna tsoron ta yaya za su isar da wannan sakon sai ɗayan ya ce zo ka ji ga yanda za mu masa sai suka je suka same shi baba dan Allah musu muke yin akan alola ya ce ni ban iya lula ba ni ma kuma na ce bai iya ba dan ni na ga wanda nake ita ce dare annabi haka ya faɗa shi ma kuma ya ce ta su dare dan Allah ka mana alƙalanci sai ce to ku yi alolan na gani wannan sai ya zo ya yi alola irin yanda annabi alaihi salatu wassalam ya yi alola tas har ya gama tsofo ya gani ba irin tasa ba ce sai ce to kai ita ka shi ma sai ya zo ya yi alola tsaf shi ma irin yanda annabi ya karantar a yi ta tsofo ya kalla ya ce a to ku ai ni ne kuka koya wa alola ai ku duk taku da dai ce sun masa hikima ko ba su hikima ba kuma ya gamsu ya karbi ilimin so duk wanda kika ga wata kakarki tana alola babu nutsuwa ko tana yi da lam'a ko tana da hikima ake gaya musu dan Allah ba tabbi gugu ai kaza a'a ita ta ce miki ya zamani zaki raina mata shinanta da hikima ake sanar da manya Allah kuma ya bamu muwafaka a cikin koyar da manya dan koyar da manya abu ne mai wahala za su iya gaya miki magana mai kaushi sai ki ji kamar kin sare Allah ta'ala ya samu dace
ومثل الذين كفروا كمثل الذي يدعو بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون
Allah ta'ala ya ce misalin kafurai da ake koyar da su addinin musulunci, ka masalta su kamar misalin dabbobi da mai kiwo yake kiwo. Misali, mai kiwo yana kiwon dabbobinsa sai hangi ƙaddara ko za su hau titi ko za su faɗa rami me ya kamata ya musu ai sauti da irin makiyaya suke irin wani ko haka dai wani sauti da irin na sanar da su wani abu ko to Allah sai ce kamanta wannan misalin ga kafirai da ake wa wa'azi suna jin sautin da kake yi ne amma ba fahimtar komai suke a cikin sakon da kake isarwan ba ina fata an gane furucin da duk ake gaya musu ba jinsa suke da ma'ana ba kawai kalmar kiran da kake yin dai suke ji ko sautin kiran da kake yi din shi suke fahimta amma ba su fahimci abin da saƙonki yake karanta musu ba haka misalin su suke yace summun bukumun ummin fahim la yaqilun suna kasancewa ne kuramai, bebaye, makafi kuma marasa hankali, dala ya za a su fahimta. Duk wanda Allah bai nufe shi ya karɓi addini ba, to duk yadda za ka yi wajen wa'azantar da shi ba zai taɓa fahimtar ka ba. Kawai sautin bayananki kawai yake ji amma baya ɗaukan ilimin da yake cikin saƙon da yake isar masa. Kunnensa ya maka ya kurince wajen fahimtar gaskiya daga Allah. Idonsa ya makance wajen mai ganin abin da aka rubuta na daga kalmomin Allah, ba zai gansu ba bare ma ya fahimta. Sannan bebe ne idan yana magana ba zai iya fitar da abin da Allah yake so ba, ba zai iya faɗin abin da yake mai amfani ba. Sannan ga rashin hankali. wannan siffofin sun yi yawa a tare da shi da Allah ba zai dawo mishi da tunani da har zai fahimci abin da ake koya mishi ba. Wannan shi ne misalin kafirai da annabi alaihi salatu wassalam yake ta gwagwarmaya da su. Kullum ina cewa ayat da duk ta shuɗe har gobe tana nan. Mu ma misalin irin matan da ake wa wa'azi, kaga cewa tun abun da ka yi musu bayanai ba su karɓa ba. to misalinsu su ma tamkar marasa hankali Allah ya ɗauke su. Saboda zuciyarsu ba za ta karɓa ba, idanuwansu ba za su kalla ba, kunnensu ba zai saurare ki ba, suna jinki ne amma da ba da kunne na basira ba. Ba za ku gane hakan ba sai a wa'in zama ya haɗa ku da mata masu wata aƙida mummuna. Aƙidoji da muke ta faɗa kullum ake ta yaƙi da su, ya Allah ya tsamar da matattaki daga cikin wani bala'i da suke ƙoƙarin jefa kansu. Ka samu mace, mai shekaru, mai ‘ya'ya, mai jikoki, ka same ta wai an kama ta a cikin fasikan mata. An kama ta ita ce ma uwar daba ta tara ‘yan mata tana ci gaba da ɗorarsa akan hanya mara dacewa. duk abin da za ki faɗa musu sai ki da kalmar da kike faɗi hankalinsu ba nan ya kalla ba saboda me zuciyar ta cika da datti Allah ya rufe musu zuciyar ba za ta karɓi wa'azin ba so kullum mu nemi tsari daga shiga munanan ayyuka don in an shigan wallahi fitar bai da sauki kuma haka nan yara 'yan mata za ku ga su ma kaman sun ji amma yanda kika ɗau lokaci kina bibiyar sai kiga aifa wannan aƙida da ta su a cikin zuciyar tasu wallahi sai dai Allah ne mai shiryarwa dan haka iyaye mata mu yi ta addu'a wa kanmu da ƴaƴanmu Allah ya tsaye da dugadugan mu bisa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu akan musulunci
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
Allah ya sake maimaita wannan maganar ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani kar ku manta a wancan lokacin waccar ayat ta ce ya ayyuhan nasu ne ta kira kowa da kowa kafirai da musulmai yanzu sai Allah ya ƙara keɓe mummunai akan dai ita wannan magana ta cin halal saboda muhimmancinta ɗazu ya mana gargaɗi na gaba ɗaya su ma kafiran aka ce su ci daga cikin tsarkakan abin da suka nema yanzu sai Allah ya keɓe mummunai ya ce ya ku mummunai kulumin ɗayi ba ta mara zaƙanaku, ku ci daga tsarkakan abin da muka azurta ku. Duk abin da Allah shi ya azurta ki, da shi na daga falalar arzikinki, to ki ci daga iyashi. Kada ki fita neman arziki saɓanin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarnin a nemi arziki, kuma ki ce za ki ci daga cikinsa kuma ki ce kina neman yardar Allah. duk wanda ya nemi dukiya ta ɓatacciyar hannu to yana gina tsokar jikinsa ne da haram ya ce idan kuka ci daga tsarkaka wasu lillah ku gode wa Allah kada ki rena abin da Allah ya wadata ki da shi duk kankantar abin da Allah ya baki ki gode masa godiyar ita take sa Allah ya ƙara Allah ya ce la in shakartum la azidannakum idan kuka gode min zan ƙara muku wala in kafartum inna azabi la shadid idan kuka butulce min kuka ki godewa to ku gane azaba ta tana da tsanani ma'ana daga rashin godiya kenan sai fadawa cikin jarabawar ubangiji duk wacce ta ga ta fada cikin jarabawar ubangiji to rashin godiya ta ce ta kaita idan Allah ya wadata ki mai gidanki iya awu zai kawo gidanki ki yi kokari ke kuma ki samar muku dan manja da yaji da za ku ci kada ki ce za ki ɗora kanki akan wani hanyar banza ko ƴaƴanki ki ɗora su akan hanyar banza su samo muku kayan miya da nama da za ku yi abinci ai bai kawo ba wannan yana daga cikin kalmomi da kake samu a bakin irin ƴan matan nan cewa me wai su suna ga ai rashin wadata hanya ce kai tsaye da ta ba su dama su fita su fasadi don su samu kuɗi duk abin da kika neme shi ta hanyar banza ta lalatacciyar hanya wallahi ko kin ci ba zai miki amfani ba domin yanzu da wanda take tuna jin daɗin da ta yi kamar jiya da daddare ƙaddara mai kuɗi ta yi duk abu da za ta yi mai kyau mai daɗi ta ci ta siɗe ke da kika ci tuwo miyar kuka ke makin cikin siɗe wane ne yanzu ɗanɗanan yake kan harcensa duka kun dawo ɗaya to menene za ki ƙaddara dole sai kin nemo abin da kin san ba zai amfane ki ba. Allah ya hana ki, kin nema dole kin ci iya jin daɗin na ɗan wannan sakan sun ne fa. Da kuma wanda za ta fita ta je ta aikin zina don ta samu kuɗi. Da wanda za ta fita ta aikin zina don jin daɗinta. Da Allah wace ce har yanzu take jin daɗin wannan jin daɗin da ta saurara lokacin da tana take aikata zina. Shi ma fa na ɗan wani lokaci ne. kuma shi ma kuɗin da aka baki amfanin sa na ɗan wani lokaci ne idan kin yi haƙuri biki samu wannan kuɗin ta hanyar banza ma wallahi Allah zai kawo miki shi ta hanyar alkhairi anan muka karanta wasu ayoyi da suke gaya mana cewa Allah subhanahu wata'ala ya kadarta samun arzikin ki tun kafin a aife ki watan ki huda a cikin mahaifiyarki Allah ya bada umarni aka busa miki rai yayi izinin iya numfashin da zaki sha a duniya iya iskar da zaki sha a duniya, iya samun da zaki a duniya, iya rashin da zaki, jinyar da zaki duka sai da Allah subhanahu wata'ala ya kadarta shi. Baki zo duniya ba damar sai da mai manuwal ɗin rayuwarki a tafin hannunki ke ne baki sani ba. Duk wanda bai fita ya nema ta hanyar banza ba ma, wallahi zai samu ta hanyar alkhairi. Don rabanki rabanki ne bayya wuce miki. Kuma da duk duniya za su haɗu akan su hana samuwar wani abu a gare ki in yana cikin kaddarar littafin wallahi sai an zama da ke shi haka nan in kinye miki suke yi da duk duniya za ta taru don ta hana ki samun wani abu wallahi ba za ta hana ki samun abun ba dole sai ya zo gare ki don dama Allah ya rubuta so gaggawar me muke yan uwa kullun ina faɗi a nan gurin cewa me kowa kaddararsa za su same shi da kika je kika yi wa ‘yar uwarki asiri ta haukace, ba ki sani ba daman Allah ya rubuta ƙadarar ta ta hauka, ke kuma kika kai hannunki, kika nemi zunubi a kayi, ko ba ki mata asiri ba wallahi za ta haukace. Haka nan masu neman a kashe musu kishiyoyi, iya kwanakin da za ta yi a duniya kenan, ke kuma kin je kin saka hannu a kan me, a yi mata abin da zai kashe ta. ko ya kashe wani ɗanta, ko ya lalata tunaninsa, duk abin da dama ya same su wallahi karki ci ha malam wani ai akwai aiki, ai yanda ya mun alkawarin na wala ba abin da ya gubce, sai da hakan ta faru, a a dama can cikin ƙaddarar ta ne akwai hakan ‘yar uwa. Kawai ya ci kuɗinki a banza ne, ko ki mata ko karki mata dama ƙaddarar ta ce, ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu samu ƙaddara kyakkyawa kada ki ɗora wa kanki zunubin da dama ƙaddarar abin yana nan zai faru. Allah ya tsarkake mana zukatanmu. waskuru lillah yace ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance gare shi kuke yin bauta kenan duk wanda bai gode wa Allah ba to fa bai yadda cewa a Allah yake wa bauta ba bai yadda bai kadaita Allah subhanahu wataala shine kadai Allah ba a yana rabawa a zuciyarsa wala Allah yana da wani ubangijin koma bayan Allah amma in har kai da ka yadda Allah subhanahu wataala shi yayi ka kuma shi kake nema a hannunsa shi kake neman kariya a gurinsa to yace ka gode masa bisa ni'imar da ya maka rashin godiyar Allah ne bin wata karkatacciyar hanya don neman mafita Allah ya ba mu ikon gode masa godiya kuma mun faɗi yanda ake yin ta siffa uku ne da ita na farko a yi ta a zuciya ka ji a ranka Allah ya yi maka ka ji ka gamsu kana jin daɗin abin da Allah ya yi maka a bakinka kullum kai ta furtawa alhamdulillah Allah na gode maka da kamun kaza kai ta faɗa gabanka kuma su nuna kana yin godiyar duk aikin da gabanka za su yi su zama na bin Allah subhanahu wataala ne shine alamar ka gode masa babban ni'ima Allah ya ba mu rai ya ba mu lafiya ko to abin da za mu fara godewa Allah subhanahu wataala da shi ne shine bauta wa Allah da gaban mu da zuciyar mu tare da furci a bakin mu kada Allah ya miki ni'imar lafiya ki zama dukkin sadaukar da ita wajen wasu ayyuka munana da bata lokaci Allah ya miki ni'imar lafiya ki zama ke bakki da wani abin da zaki amfani al'umma da shi na ci gabansu kullum sai dai kai ka kawo ci baya ke kullum gurin mummuna shawara ake neman ki Allah ta'ala ya samu dace
إنما حرم عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به بغير الله فمن اضطر غير باغ
sani dai Allah ya haramta maka ya hana Allah ya haramta cin naman alade don haka masu cin nama na gwangwani ku yi kokari ku dinga kiyayewa me aka kunsa a ciki masu cin nama irin sausage din nan da ake sayarwa ku tabbatar kuna da ilimin karatun irin wa'annan abubuwan kowanne suka saka dan bature bai da munafurci zai gaya miki abin zai cutar ki ma zai gaya miki wannan taba ce ana shan ta tana haifar da matsala kala kaza zai faɗa sai kika ga dama kika sha to shi ma wayannan naman da ake sayar akwai waɗanda ke baki sani ba baki karanta ba har magi akwai har magi magi irin kala kalan nan da ake yi kowanne za su faɗa miki na menene wani na fruit ne wani na wasu namomin dabbobi ne to kowanne za ki saya kar ki zama shef biki san kina da irin wannan ilimin ba kowane magi ki daga ki ga da me aka yi shi shi ma wannan masu yin shawarma din su ma su kiyaye kowace irin nama da me aka yi ta wama uhilla bihi li ghayrillah da kuma dukkan wani abin da aka yanka shi ba dan Allah ba ma'ana idan aka yi yanka don suna ai don Allah aka yi ko? Kika ji a ranki kawai bari in yanka wannan kazar yau mimiya, don ki faranta a iyalanki, shi ma don Allah aka yi. Amma sai kika yi yanka, saboda bokanki ya ce miki, idan kin gama magani na kwana bakwai, to za a yanka bakar kaza, za a yanka bakin taure, za a yanka kaza da kaza ke kin san wannan yankan dan boka kika yi to Allah ya ce haramun ne cin naman sa kada ya ce miki in an yanka a sadakar kin ciyar da mutane haram ko in kaza ne a ce a gasa ta a sadakar ko to ki gane kin ciyar da mutane haramun don ke kika san haramun ce ke kika san da wata manufa kika yanka sukan yara an fito musu da nama akan faifai ana raba za su ce ba su karɓa ba? To ke da kika yi yankan ke kika san na haramun ne. Don haka nan mu yi ƙoƙari duk abin da aka ce mana haramun ne, mu yi ƙoƙari mu barranta da samar da shi a kanmu ko a wani mu. Allah ya ce fa man dara gaira bayin wala adin fala isma alai inna Allah ghafurur rahim duk wanda jikkata ko tilastawa ta sa ya ci ɗayan wannan abubuwa da aka irga na haramu misali wata tafiya ta same ki kika shiga yankin arna da kwata-kwata babu abincin da suke sayarwa ba da naman aladen ba ko da biki ci naman ba miyar da naman aladen aka yi ta kai ta kawo babu wani abin da zaki samu dole fa sai shi Allah ya ce ya miki afuwa domin Allah mai rahama ne mai jin kai amma daga lokacin da kika samu kanki to sai ki dawo kuma ki nemi abinci na halali wanda aka tilasta kuma sune yanzu kadara yara da kidnappers suke kamawa akwai wani abincin da za a baka a gurin ka ce kai bakkatin kaza sai kaza dama sai ka jikkata ake baka abincin sai an ga ka shiga wani halin haula idan sun yi ya ci da kai da kowane irin abin da ba a so a ci baka isa ka tsallake ba kaiwa ma ya baka ilimin cewa wani irin abinci aka kawo maka yanda ka jikata ana baka kawai ci za ka yi ko to Allah ce idan haka ta same ka Allah ya gafarta maka domin shi mai gafurur rahim ne
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شراك بعيد
كذلك انت شغلنا بيان الله ترى أولئك يقول إن الذين Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalilan wa'annan wa'anda suke koyewa abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar daga littafin sa Yahudi suna koyewa labarai da suke cikin littafin su da Allah subhanahu wata'ala ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don me gudun kada a fahimce shi bare ma a bi shi mutanen makka larabawa kafiran makka su ma suna ɓoye abin da suka sani na tarihi don me kada ya fito karar cewa annabi annabi ne Allah subhanahu wata'ala shine yake innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab duk waɗanda suke koya abin da yake cikin littafin Allah wanda sun karanta sun shina ko an karanta an gaya musu wa yasharuna bihi samanan qalila kuma suke fansar da shi bisa wani dan kuɗi kankani ma'ana suna da sani akan littattafan su har sun san cewa ma idan aka yi laƙani kaza za a samu ya zama maganin kaza su karɓi kuɗi su yi aiki a waɗanda suke gamsu suka yadda da irin waina abubuwa Allah ya ce ula'ika waɗannan mutanen ma ya akulu na fifi ɗonihim illan na babu wani abin da suke ci a cikin wuta a cikin cikin su da wannan kuɗin su ya wutar jahannama madadin ki dafa tuwo a gidanki ko ki dafa shinkafa a gidanki ki ci Allah ya ce ba shinkafa kika ci ba ke ne idan ki ya kalli shinkafa amma shi a gurin sa Allah subhanahu wataala ya ce wutar jahannama kike ci a cikin ki kusan masu wannan laifin ina ga sai su kadai ne aka faɗa musu wannan sai masu cin kuɗin marayu mai cin kuɗin maraya ma aka ce me shi ma yana cin wutar jahannama a cikin cikin sa ne to ki kadarta Allah ya ce miki ba abinci kike ci ba wannan abincin da kike ci ko wannan kazar da kike ci tunda mafi akasari ma sun fi cewa a kawo musu kaji a kawo goro a kawo kaza da kaza to Allah ya ce ba wannan abin suke ci ba wutar jahannama suke ci a cikin cikin su tun daga nan duniya yace wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati kuma su gane Allah ta'ala ba zai yi masu magana ba ranar alkiyama malama suka ce maganar da ake nufi magana ta alkhairi ba za su ji wata magana mai daɗi daga ubangiji ba domin Allah ya ce zai tambayi kowa to kenan su ma Allah zai tambaye su amma fa ba za su ji magana daddada daga Allah subhanahu wata'ala ba yace wala zakihim kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai tsarkake su ba idan Allah bai tsarkake ki ba da Allah waye sai tsarkake ki in Allah bai shirye da ke ba ko wanda ya sai shirye da ke to tun daga nan duniya Allah ya ce ba zai shiryar da ke ba ba zai tsarkake ki ba ba zai miki magana ba bai ishe ki wazi ba yar uwa bai ishe ki ki shiga hankalinki ba ki gane abin da kike yi halaka ne duka sashi biyun fa kowa ya duba fa da ke mai ba da maganin da ke mai karban kowa ta duba ta gani abin da Allah yake faɗa akan tafi babu rangwame ba sassauci ya ce walahun azabun alim a gare su akwai wata azaba lokaci so bari a gurgudan fassara ayar gaba ula'ika allazi nasara dalalata bil huda wa'annan su ne suka sayar da shiryar su suka karɓi ɓata sun sai da shiryar da Allah ta'ala ya ba su sun kuma mai karɓi ɓata da shaidan ya ɗora su a kayi. Allah duk wanda ya kawo doron ƙasa ya kawo shi ne bisa doron musulunci, fiɗira ta musulunci. Sai dai iyayenka su canja maka alƙibla, amma shi musulmi ya ba da dama aka aike ka. To kenan shiryar da ka zo da ita, yanzu ka salwantar da ita ka kuma fanshi bata wal azaba bil maghfira kuma ya sayar da rahamarsa ya karba azaba Allah ta'ala yayi alƙawarin zai shiryar da ke ya alƙawarin zai miki rahama sai kika shirye kika fansar da wannan shiryarwar tasa kika fansar da mi rahamar da zai miki kika mai kika fanshi azaba Allah ta'ala ya kubutar da mu da azabarsa. Fama asbarahum ala Allah. Yace to menene hakurin su game da wuta? Suna jin suna da wani ƙarfin gwiwa ne da za su jure azabar wuta? Kina jin cewa kin san hakan abin da kike yi ba daidai bane. Kuma Allah ya ce ya yi alƙawarin tun da kika yi haka gashi gashi abin da zai miki na narkon azaba. To shin kina jin kina da wani ƙwarin gwiwa ne ko wata jarumta ce da za ki rike iya azabar da za a yi miki ta wuta ki cewa wuyanki zai iya ɗauka? Jiya a karatunmu mun yi maganar nau'in azabar lahira, yadda in ta fara ta gobe ta fita yau, ta jibi ta fi haka haka hawa hawa ne har ranar da ba ki san ta ba babu ƙarshe. Kada ki ce ai wala Allah zan kafin nan ma na narke na ƙare. A'a kullum sabunta surar take ake yi a ƙara mata ƙarfi don me ta ji daɗin karɓar azabar da aka yi mata alƙawari. Idan za a sa ɗan wuta a cikin wuta, sai Allah ya kawo wata fata ta daban ƙarfa wanda za ta iya ɗaukan wuta, sai a sa ta a jikinki. Kuma a saka ki kire ki gane jahannama fitina ne, wuta jahannama tashin hankali ne. Allah ya ce idan aka tashi sa ɗan wuta a wuta, sai an masa tsaurin ƙullar ragga. Kowa san irin ƙullan nan da yara suke da tsumma ko? A yi majajjawa da ke, a ɗaure, a ɗaure, a miki ɗaurin tamau. Duk irin ukuba da a duniya ake bayarwa, wala Allah sa hanka mene hanka ko kai idan wahala ta yi wahala irin a haɗo hannayenki ta baya a ɗaure ana yi a ɗaura kafa ana yi waye isa ya iya yin wannan kullun raggan da Allah ya yi alƙawari zai yi wa mutane sannan hannayenki a kimsa su daga kirjinki sai sun fito gadon bayanki a haka za ki karɓo littafinki ta baya siffar ɗan wuta ‘yar uwa in kika ga siffar ɗan wuta wannan shi ne ɗan wuta wallahi ganinsa kaɗai tashin hankali ne bala'i ne ke a gurinki da dai a ce ana iya ɗaukowa ɗayansu ya zo doron duniya kawai ganinsa ya ishe ki tsoron Allah amma kuma gashi Allah yana karanta mana kuma mun sani daga gare shi ne mun sani wannan ilimin daga gare shi ne Qur'ani zancen Allah ne duk abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba mu gani ba mu yadda cewa akwai haka ne amma sai ba mu yadda mun gamsu mun kintsu mun shiryun ba kina ta jan lokaci kwatsam sai mai afka ta afka miki sai ki tafi gurin da kuma da na sanin ba za ta yi miki amfani ba ‘yar uwa. A nan duniya ne ake da na sani ce amfani, ake gyaran aiki ya yi amfani, ake canja tafiya daga waccan mummuna ki dawo kyakkyawa. Amma daga lokacin da kika ganki a filin alkiyama to ki kaddara mai faruwa ta faru. Babu abin da za ki canja a wannan lokacin. Don hakan nan ‘yan uwa mata, kowa ta yi wa kanta faɗa. kowa ta yi wa kanta wa'azi, ke da kanki kin isa ki wa kanki wa'azi. Don girman Allah ya isa mutum shi da kansa ya tafakkuri ya dawo har ya cinsa. Jiya Allah a wasu ayoyi ya bada bayanan yadda ya sa ba ma duba wasu abubuwansa masu daraja ko masu ban kaye ya saka mu nazartu, mu yi tunanin girmansa. Da Allah ba ku je kun yi tafakkuri a kai ba? kamar yadda ya faɗa iska kaɗai iska kaɗai in kika ɗauke ta ta ishe ki wa'azi in kina da hankali don cewa ya ce ga masu hankali Allah ta'ala ya ba mu hankalin nazari akan Allah nazari akan addininsa nazari akan biyayya ga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam don sai Allah ya baki dama shi yasa kullun nake ce mata idan muna aikin alkhairi mu dinga neman yardar Allah da kuma neman ya karba aikin namu don sai Allah ya yarda da ke ni har ma zai baki tunani ki yi tunanin abu mai kyau yin tunanin abu mai kyau ma wallahi yardar Allah ne sai ki ga wani lokacin ke ba za ki iya ma tunanin abin da ya dace ba kullum ke tunanin ki ba a gwada miki daidai kwakwalwar ki kamar ta kananan yara Allah ya shiryar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik
na Allah ta kawo malama da alkhairi ubangiji Allah ta mu amfana da abin da kaji ko mu san da ba na insha Allah mata sun dage gaskiya ga alkhairi yana ta kafowa na marayu ana ta dubbo su ga sunan iri da kala wani a tamfa da koga wata dattijuwa ce ta kawo ta ce an ce ta kawo a sawa marayu domin a faranta musu to ta kawo wannan sako Allah ya ba ta lada da kuma wacce ta aiko ta baki daya ga kuma na al'umma gaba ɗaya a tare Allah ya saka wa kowa da alkhairi wannan naira dubu biyu wata bayar Allah ne ta kawo ta ce a faranta wa marayu domin ta kuma a sa ta addu'a tana da juna Allah ya raba su lafiya aka zalika wannan kuɗi wata bayar Allah ce ta ta ce a faranta wa marayu wancan haifuwan an mata CS tana fatan Allah subhanahu wataala ya sa wani kuma ta haifi da kanta lamun lafiya Allah ta'ala ya biya musu bukata wannan ma wata baiwar Allah aka aiko da naira dubu biyu domin ta kawo a sawa maraya sako ya iso Allah ya bata lada da ita da dukkanin wayanda suka aiko ta ga dai kuɗi kasha kasha dukkanin maraya ne Allah subhanahu wataala ya saka wa kowa da alkhairi ubangiji Allah ya sa a mizani Allah ya sa ranar wanda kuɗin ya fi haka kayan su kuka mu rasa abin giba sai mun nemo mota Allah ya datar da mu na kowa ji da malama ta taɓo mu sosai mata da gaske ne wajen sana'a da muke a cikin gida wasu sai daga kwanan awon har an wani tangwado shi daga ciki an kwankwaso shi Allahu akbar duk abin da bai shiga cikin fara ba ai wannan tambatsowar bala'i ragin su bala'i ne kowa komai zai kara miki hajiya. kuma kasuwa da irin wannan algushu kawai Allah yana baki ara miki wani lokaci ne ya gaya ya zaki jarrabawa ce a gare ki sai kiga kasuwar tana haɓaka amma ke in ki gane ko da kace Allah ya sauka da alkhairi sai ke barka kake ganewa addini ka gyara wasu abubuwan ka gaskiya mu ga mu gyara ko kuma zaki je ki sayo abu naira dubu uku sai ki ce naira dubu biyar shi kasuwancin riba halal ce ya halalta amma sai a ramu kwadaran zuwa ce wallahi ka dubu shidda na sayo ta kuma dubu uku kika sayo wa yace sai kin yi rasuwa ta ce a'a ni je a yadda na siyo ta a iya abin da na kara a kai riba ta ce an saki sai ki ce in bai miki ba a'a na ga abun suwan ta kuma dubu biyar biyar ne to ni kan wallahi biyar din ma an tara in ya kawo wannan ba a sanya wannan zuwa a cikin kasuwa ba shi da kyau yau na tsawon asali yana zarbar da daraja da kima bari a kasuwanci ke kin sa Allah ya azurta ki da ababen kasuwa ai sai ki gode masa yanzu malama ta karanta mana la in shakartum fa azidallakum ya sai kuka gode mu sai na ƙara muku ya ce wala in kafartu ina azabi na shadid idan kuka kafirce ya ce azabar sa tana nan mai tsanani Allah ta'ala ya sa mu gani daina wannan aiki sai wannan mai tambaya malama ta ce assalamu alaikum ina tambaya akan sallar walha raka'a nawa ake yi karfe nawa ake yi a karfe nawa ake rufewa kuma lokacin ke yi sallar walaha ana yin ta daga rana ta fito idan ke ma'aikaciya ne kina fita gurin aiki za ki iya yin walahar ki kamun ma ki fita kuma tana iya zuwa har karfe sha ɗaya da rabi sannan rako'i kuma ke ne kike zaɓa wa kanki raka'ar da za ki iya tun daga kan raka'a biyu har raka'a sha biyu an yadda duk abin da kika ji zaki iya gwargwadon damar ki raka'a biyu raka'a hudu raka'a shida mafi akasari an fi takaita daga biyu zuwa shida to amma duk wanda kika yi ga damar ki ne ita ce sallar da ake cewa sallar tsofi ko saboda me ana nufin cewa kada a fara ta a yanke shi tsofo kamar shine yake da cikakken lokacin ibada in sun fara ba sa bari sai mutuwa to amma ba haka bane ke ma ƴan mata ki fara sai mata akai sallar awwabin shi Allah bai annabi bai ta wannan sunar ba bai sai sai tsofi ba cewa ce sallar masu komawa ga Allah duk wanda ya dauki sallar walha ya sa cikin jadawalin rayuwarsa to alama ce ta kin koma ga Allah subhanahu wataala ko minki ya koma ga Allah subhanahu wataala kuma tana da falala da yawa wanda lokaci ba zai bamu dama ba mafi kankanta shine tana yaye talauci tana yaye bakin ciki tana yaye damuwa tana sa ka samun abin da ka rasa kaɗan daga ciki to kun ji alfanun sallar walaha mu ma sai mu je mu kama ba sai su bi ko kuma sallah sai ta wani garari in ka duba lokacin sallar walaha lokaci ne na lokacin masu sana'a na yi za ki je ofis kasuwa za ki shirfe kike yi shara kike gidan wanke wanke za ki je to in ba mai rabon ba ba wanda zai bar lokacin sa wannan hada hada ya zo ya yi ta sai sa kuma alfanun ta yake dewa Allah ta'ala ya dace da mu wannan kuma sai ce assalamu alaikum da fatan malama ta zo lafiya malama ne na tashi da asuba lokacin yin sahur sai na ga saura minti goma alhaji ne fito sai na zauna ina cin abinci kafin na gama sai na ji an fara kiran sallah ina fita zan sha ruwa sai na ji an shiga sallah a wani masallaci ya matsayin azumin nawa azumin ki yana cikin garari ta iya yiwuwa dama baki ga wannan lokacin daidai ba tunda har aka shiga sallah a wani masallaci to alamar ai an dade da yin salatu ai suna ba da tazara kafin shiga sallah da kuma lokacin yin irin sallah ni kan a zaɓi na zan ce don samun nutsuwarki da kwanciyar hankali bayan sallah kirama shi amma fa dole ne azumtarsa dole ne azumtarsa amma shakkun da kike na gashi har wani masallaci ma suna cikin sallah to ya nuna cewa wala Allah kin ci abinci bayan an yi as-salatu wallahu ta'ala a'lam
wannan ta ce assalamu alaikum da fatan malama ta zo lafiya na Allah malama ina so a mun ƙarin haske idan mutum yana hailala bakinsa bai ya motsi sai yana rayawa a cikin zuciyarsa Allah yana karba
a a malama suka ce ko a cikin sallah kike yin sallah kawai sun kika rike bakinki to ki dauka kawai kamar kina tunani ne mala'ikun nan guda biyu da aka ajiye mana masu rubutawa ko to ba sa rubutawa sai abin da kika furta Allah bai musu izini ba bai ba su dama su san abin da yake zuciyarki ba Allah shine kadai ya san abin da yake zuciyarki su sai kin faɗa duk kankantar faɗa kina yin furci sun ji sai su rubuta to ga yamin ke baki faɗa sun rubuta ba ranar karɓar sakamako a ina ki karɓi sakamakon abin da yake rubuta a takardar ki shi zaki karɓa malama suna ta faɗa suna ta ƙara jan kunnen mata wajen mai karatun sallah da rufe baki duk gurin da aka ce namiji ya bayyana sallah mata ma fa an ce mu bayyana sallar suna ta ƙara wannan gargaɗin kamar ban maji ƙarewa dai cikin sallah matar da za ta yi kabbara kawai kiga ta yi gim da bakinta to sun ce sallar bata inganta ba yin furuci yana da fa'ida sosai sai dai mata ki gane ba wai ana nufin ke ma ki ɗaya karatu irin na liman ba kina karatu daga ɗaki wayanda suke baranda suna jin ki a'a ki yi karatun gwalgwadon yanda zaki ji da kanki kin san wannan karatun a bayyane kike yi sanda kike yin a boye kuma shi ma sai ki dinga yin shi amma shi ma boyayye harcen harcen ki ya dinga motsi labban ki su dinga motsi boyayyen ma kenan fa saboda haka nan bayyanawa yana da tasiri sosai
Na'am, wannan mai tambaya ta ce, Assalamu alaikum, ina yau malama barka da zuwa, Allah mai da malama gida lafiya. Ta ce, malama mijina ne, lokacin sanyi.
Yan wasu falle.
wala ramiya ta ce wai me yasa ba wai an bata sallolin da ake a bayyane dala da wanda bata sani ba sallolin dare annabi ya ce su ne ake yin su a bayyane magariba isha'i asbahi sallolin rana su ne ake yin saboye a zahar da asar wani ai bayyanannen abubuwa ne ko da ke ba ki yi amma kina je a masallatan anguwarki wanne ne ake yi da shiru wanne ne ake bayyanawa to ke ma ki bayyana amma gwalgwadon yanda kunnanki zai san cewa kina karatu
Tabbas da dama kan ba ma ba ma bayyana sallah mata. Sai a to saboda ma jama'a wanda babu Qur'anin mata babu na maza, babu hadisin mata babu na maza, ai duka kafatan dai muka zo. da gaske da dama ba sa bayyana sallah lokacin bayyana ta mu koya wa yaran magana ne gaskiya su gane mu mata mu rika yin jam'i da wuri ayayen mu mata a cikin gida ya fi mana anan za su gane lokacin bayyana sallah anan za su gane lokacin koye sallah Allah ya dace da mu wannan tace assalamu alaikum ina yau malama barka da zuwa Allah mai da malama gida lafiya tace malama mijina ne lokacin sanyi in mu'amalar aure ta hada mu da daddare ba zai yi wanka ba saboda sanyi ba zai sallar asuba ba zai yi wanka ba har sallar azhar saboda sanyi yana gudu to yanzu muna azumi ramadan ya zo kuma hakan yake yi to yaya azumin sa yake malama falyaqul khairan aw liyas malama aka tambaya
ga wannan shi ne ya kamata ya tambaya Eh to ina mun yake cikin tsoro da gwada mata da to ke da yanzu in kin san ansa zaki iya isar masa
Ma'asulillah ai shiru ai shiru ai shiru ai shiru ai shiru dala wayannan kwanakin me muka karanta hadisin da annabi ya ce nana Aisha ta gaya mana yanda siffar annabi take kasancewa a wannan kwanakin mu'amalar ma cewa ake ya bacca gadonsa bai taɓa kwanciya a kansa saboda tsantsar ibada amma ba a ce haramun bane tun da ya ji shi yana da bukata zai iya yi ba wai haramun bane amma dai ga siffar annabi a cikin wa'inan kwanakin yana barranta da iyalinsa gabaki ɗaya don me don neman yardar Allah da kusanci da shi to kai da Allah ya jarrabe ka da baka gamsu ba za ka buƙaci iyalinka wajibi ne a gare ka kar kuma ka bar ibada shi wannan abin da ke yi shi ma ibada ne in ka yi shi bisa tafarkin annabi amma kuma ga yanayin sanyi malama da dama suka ce kada ka sake ka ma'amalanci matarka ba tare da dama ka yi shirin wanka ba duk wanda bai da shirin wanka haramun ne ya kusanci matarsa me shirin wanka ke da kike da wannan korafin sai ki tanadar mashi ruwan zafi kafin ya ma'amala da ke flat zaki saya ki adana wuta zaki kura ki adana mishi ruwan zafi ai duk mai tsoron sanyi ruwan zafi yana maganin ruwan sanyi ai yana maganin jin sanyi sai ki tanadar mishi ruwan zafi domin me domin ya kauda kazantar da take jikin shi a kullum mata mushina ke din ki iya kokarin ki ke ki ga cewa kin yi abin da ya dace ki yi iya kokarin ki ki mishi nasiha wajen ganin kun gudu tare kun tsira tare ba daidai bane kana tare da wanda yake bin wasu tafarkin da bai dace ba kuma kai ka gamsu tabbas akwai jin tsatsa a zuciyar matar da ta san mijinta yana wasu abubuwa da ba shari'a mai tsayar da shi ba abu mafi sauƙi ni in ni ne gaskiyar magana zan yi iya ƙoƙari na ne maka nasiha in na ga baka sauraro na zan duba wani allah daga cikin yayunka ko daga cikin abokananka ki fitar da wannan maganar waje domin magana ce babba saban Allah ba abun wasa bane wasa da sallah kuma wasa da addini ne gaba daya don Allah bai mishi alƙawarin sai ya shirya ya mutu ba Allah bai mishi alƙawarin sai san da ya fara gyara kansa ya tsaftace kansa tukunna ya mutu ba mutuwa tana iya bujirowa kowa a lokacin da ita ta ga dama don ita ce ta san lokacin zuwan ta gare ki don haka nan ƴan uwa mata wannan abun da gaske mu yi kokari mu zama mun kame kanmu a wannan bangaren wajen ne bautar ubangiji kada ki sa a ranki ai ban yi wanka ba ma shikenan sai ki bacci sai lokacin da kika tashi a bacci sai ki wanka wannan ba daidai bane mace ta yi iya kokarinta ta ga ta kawar da kazantar da ta same ta a lokacin da ta same ta ba haramun bane kwana da janaba amma kuma kwana da ita ga mu yanzu yana haifar da abu da dama babban misali mata masu matsalar warin jiki mata masu matsalar aljanu mata masu matsalar farfadiya mafi akasarinsu ana samun saboda wannan dalili zama da najasar yakan sa shedan ya kusance ki domin me kina dan kusa kusa da wani abin da yake sha'awa amma kika yi tsarki wala Allah ma ke jaruma ce kika yau alwala kika zo kika yi nafila raka'a biyu tukun kika kwanta wallahi babu wani shedanin da zai dawo jiki amma kofofinki a buɗe suke lokacin da kika samu janaba duk wata kofa ta kafar jikinki kofa da kuke kallon gashi kananan na suna fita to duk buɗewa suke ba za su taɓa rufewa ba sai san da kika yi wanka to duk aljanin da ya zo kai tsaye zai iya shiga jikinki tsaftatacce ne kazami ne wani iri ne zai shiga jikinki domin kofarki a buɗe take daɗewa ba a yi wankan janaba ba fitina ne domin za ki gadar da kanki samun bakuntar aljanu ku yi haƙuri amare da dama amare suna samun kansu a wannan yanayi ki auren da yarki lafiya kalau ba ta taɓa wani matsalar jinni ba zama da janaba sai yake ba su damar aljanu su samu shiga ƙofofin jikinsu kafin yan wasu watanni sai a dinga sai miki wancan ta faɗi wancan ta yi kaza ko kuma a ya gadar miki kiyayya tsakaninki da mijin naki kina son sa yana son ki aka yi auren yanzu kuma da kika ɗauko wannan layin shi na shaidanun suka shiga suka cika jikinki sai su gadar miki kin mijin ko kuma kin saduwar ga auren ana tare amma haka kawai kin washe sadu da ke domin me su da suka shiga jikinki su ma aisa suke sadu da ke so wannan wani darasi ne mai zaman kansa mata mu yi kokari mu nemi ilimi neman ilimin mu yawanci sai yakan takaita watan ramadan yes watan ramadan wata ne na ibada wata ne na neman sani amma a yi kokari a ɗore da shi bayan ramadan din domin me rayuwar ta inganta
na to kun ji wanda amsa ta kasance idan aka yi tambaya irin wannan kafin a ce malama ta ba da amsa kada muna jin shauƙin tambayar kamar bata dace ba ko bata yi ba ko abin al'ajabi al'ilmu kalbaha ita wala Allah ba ta da ilimi akan wannan abu shi take to tunda ana zama na mata tana ga ana tafiyar da hagoyin yadda ilimin yake namu bura na yi tambaya ko za mu samu mafita ni ta burge ni ta yi gogari wata ba za ta damu ba ita ma sai ta hau koyi da abin da yake yi wallah wata ma sai ta shanga ita ma yogan ma kai ke bare ni kana ta zama ta ita ma mun ba ta damu da sallan ba to shi wannan ne kokari ce ma ta wannan tambayar Allah ya saka masa da alkhairi kamar yadda malama ta faɗa kuma yar uwa da Allah ki ba hanyoyi da dama wadda za ki hikimar da za ki gyara shi. Mace tana ba da gudumawa na canja wa ɗabi'an namiji wasu halayensa. A wannan zamani ya zama kusan duk dare da komai zai faru da komai ba zai faru ba in aka gama girki sai an saka flas ko ba lokacin sanyi ba ne. Za a iya tashi shan tea za a iya zuba za a ci abinci ba a'a za a iya ji kawai za a yi wanka zafi ya da mutu wanda ba lokacin sanyi bane ana buƙatar ruwan zafi yi kokari ki dage ba ta rabuwa da ruwa a flask shi kuma ki masa hikimomi a iyalin kuma masu rayuwar bebi ne bebi gaskiya ka zama da jaraban nan an ce yana kawo aljinu kati kati kuma dalin fa zama da jabanaban nan zai iya sawa duk wani sur asiri da za a yi maka ya zo ya tasiri a cikin saboda me kana zaune ba tsarki duk wani asirin da za a iya zuwa a yi mishi kuma zai iya fada gare shi saboda me rashin zama ba tsarki haka zalika bushewar najasa a jikin mutum ko mace ko namiji yana ba da gudumawa wajen haifar da gagarumin infection da zai zai a jikinku bai fita ba shi wannan bushewar janaba to in ya ga wanda har da gari ya waye har aka zo a tsakar ga tarin sallah zunubin tarin sallah ga kuma zunubin ga tsin tsafta kyamar dattin zama da janaba zama da janaba ba shi da daɗi saboda za ki ji mutum yana ƙarni bambancin mu da mu da wanda ba sa wankan janaba ke rasa wata jibadi ne su wasu za ki ga su ba sa yin su za su yi wanka su sa turare ne kamshi amma za ki ji yanayin wannan abu saboda babu wankan na janaba mu kaɗai muka san wannan to bare kuma ke da kuke da aure shi da yake da aure a matsayinsa na shi ne ja gaba shi sa wani lokacin jama'a ku dage muna auren waya da suke da ilimi na addini mukan bijire wa soyayya sai a bar wannan hanya ana ga wannan yayi dan lawai lawai ne dan siriri ja ka zur hanci har baka ko mummunin mutum a je a nemi wanda ya sanya addini yake wani bai san kan auren ba sai a je a aure shi bai kama hoton hoton da yake ciki ba sai a je a aure shi ba abin da aka sani kawai illa wannan haka ba shi ne aure ba da gaskiya malama wala kuna zaune za ku wayi gari kowa ya zai ji yawo shi kowa to Allah ta'ala ya datar da mu ubangiji Allah ya ciyar da mu hanya madaidaiciya mu gyara dukkan wayan kurakurai da muke ji a wannan lokaci kada ramadan ta wuce a ci gaba da yi
sai addu'a sai addu'a sai dai sanarwa ranar talata za mu rufe karatun gurin nan insha Allah kenan yanzu daga yau ran litinin ne kawai za mu yi karatu ranar talata kun san ƙarshen program ɗinmu muka nemi malamai su zo su yi mana ɗan nasihu ba ma yin karatu mu kamar yadda dama muka sha faɗa muku mu ɗalibai ne masu dai ƙoƙarin neman mafita wa mata ƴan uwanmu to sai muke ba da damar kuma malamai su kuma su zo su ce wani abu don neman tabarrakin su sai kuma mu ɗan yi abin da ya kamata na ɗan ihsanin da yake hannun mu raba mu rayu duk kun san wannan tsare-tsaren ko don haka muke so duk wanda bai ba da sadakarsa ta marayu ba kofar a buɗe take akwai mutanen mu a ko'ina wanda yake kusa da ke ka iya aika mishi su kuma za su iya kokari su ga ya isa hannun mu kafin wannan lokacin don me mu samu mu raba su domin shi yasa muke karɓar shekarun yara sai ka san wani irin abu ne ya dace da shi kuma duk wanda jiya aka ɗauki sunanta ta jira mu yau a waje muna so mu tantance sunan mu tabbatar ke ce a jiki mu tabbatar shekarunki haka ne wanda kuma ba a ɗauki sunansu jiyan ba su ma su taru su ma mu gan su a gefe muna so mu yi aikin da tsafta kuma dan Allah mata dan Allah mata kada ranar rabo ku zo ku ne mana hayaniya mu marayu muka kira ba iyayen marayu ba idan mun tashi rabo marayun muke so su tashi su karɓa abin su da hannunsu Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ubangiji ya mana albarka gaba ɗaya Allah ya albarkanci abin da muka sani da wanda kuma bamu sani ba ku sakurai ne ya Allah ya yafe mana wanda tuntuɓin harce ne shi ma Allah ya yafe mana, Allah ya ganar da mu ya ƙara mana ilimi ya ninka mana ilimi. Allah ya ba wa kowa abin da ya saka a ransa. Kyakkyawa Allah ya tabbatar mana, mummuna Allah ya canja mana da abin da ya fi shi alkhairi. Mun karanta jinkirin sa ba mu abubuwan da muka nema ba hana mu bane. Akwai abin da Allah yake nufi na canja shi daga abin da ya dace. Muna fata kowa za ta zama mutumiyar ta gani. Domin Ramadan seta mu yake yi in kika zama tagara a ramadan Allah kuma ya karba addu'o'in ki to wallahi ba ramadan ba ki taka komawa baya sai dai ki ci gaba kamar wanda Allah ya ba su dama suka ziyarci ɗakin hajji ne in suka yi aikin hajji karɓaɓɓe wallahi kika dawo ƙasar ki ba ki taɓa dawowa ki koma baya in kin ga kin yi aikin ramadan har sallah ta gushe kina nan cikin kunci kina nan cikin damuwa kina nan cikin tashin hankali a to ki bincika Ramadan din naki wala Allah biki tsayu yanda Allah yake so ba kuma addu'an nan kar mu gaji Allah baya gajiya da addu'a mafi saukin abin da zamu saka a cikin addu'o'in mu karatun Fatiha kullum lokacin da zaki addu'a ki karanta Fatiha kullun lokacin da zaki addu'a yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ki rufe addu'ar ki da karanta amana rasulu Allah ya yi alƙawarin wa'annan abubuwa guda uku ba za a taɓa karanta su bai amsa maka addu'ar ka ba Allah ta'ala ya samu dace sallu ala nabiyyi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ya Allah ya Ubangiji don mulkin mulkinka don wayar isarka ya Allah don tsarkakakkun sunayenka Ubangiji don iko irin naka da kudura irin taka ka amsa mana aiki da muke a cikin wannan wata mai alfirma ka dora mu akan daidai ka shiryar da mu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuri'ar mu Allah kar ka ba mu dama mu bar zuri'ar da za ta zama tozartacciyar zuri'a Allah ka ba mu ikon ajiye zuri'a wacce za ta zama managarciyar zuri'a wacce za ta amfane mu har bayan rabu Allah ya yi musu albarka ya ƙara musu albarka Allah ka buɗe hanyar samun mu ya Allah ka buɗe hanyar samun mu ya Allah ka tabbatar da digadigan mu kan sunnar annabi alaihi salatu wassalam Allah idan mutuwar mu ta zo Allah ka karbe mu cikin musulunci ka tashe mu da managartan mutane ka tashe mu da managartan mutane ya Allah ka shigar da mu aljannar ka mai daraja Allah ka shigar da mu aljannar ka mai daraja Allah ka kubutar mu da wutar ka mai tsanani Allah ka kubutar mu da wutar ka mai tsanani Allah ka shiga tsakanin mu da wutar ka mai tsanani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين